إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في سلسلة خطبنا في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وقد أسمعتكم في الخطبة الماضية قول المصنف رحمه الله بما عرفت ربك إلى آخر ما قال والخطبة اليوم هي قول المصنف والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أيها الإخوة الكرام هذا الاستدلال بآيات الله تعالى ومخلوقاته الغاية منه أن تفرده تبارك وتعالى بالعبادة فالخالق لهذه الأشياء المدبر لهذا الكون بهذا الإحكام والإتقان والإبداع هو وحده الذي يستحق أن يعبد قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا ɗan wa musulmi ya takaice abin da ke cikin wannan hudu ta wannan rana ci gaba da karatunmu na littafin tauhidi mai suna al'usunan thalatha a sati da ya gabata cikin wannan littafi mun zo darasi na faɗar mai littafin rahimahullah idan za a ma tambaya da mi kasan ubangijinka bayani ya gabata cewa da ayoyin shi da halittun shi dai bayani ya gabata kan wa'inan ayoyi na Allah da halittu na Allah subhanahu wata'ala wanda suke ba mu damar sanin Allah subhanahu wata'ala a yau abin da yake fara littafin iya cewa me da aka ce arab ma'ana ubangiji ya ce arab huwal ma'abudu ma'ana shine abin bauta ya kawo me dalilin cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya cancanci bauta domin ita bautar Allah subhanahu wata'ala ba zaɓi sanka ba ce zaɓi sanka ne mutum ɗan adam ya zaɓi abin da ya ga dama ya yi ko ya bauta a shi Allah subhanahu wata'ala cancanta ya yi a bauta mishi ya kawo cewa dalilin cancantar Allah subhanahu ta'ala, fadar Allah subhanahu ta'ala ya kirayi kowa da kowa kira da kowa da kowa da musulmi da kawai kinan kowa da kowa ya mana kira cewa ku bauta ta mu Allah subhanahu wata'ala ubangijinku wannan ubangijin da ake kira ku bauta tawa shine ku ya halicce ku da ma uwayenku na farko kahinku kuma wannan halitta da Allah ya muku ya muku ne la'allakum tattaqun dan ku zaman tobai masu jin tsoron shi masu bin dokokin shi wannan manuwar halitta ku dama kenan ita ce don kwanto bayi abu masu bautar Allah wani mahalicci dalilin halitta ku kenan ya shiga ya muku wani abu da ya muku ya ce shi ne ya sanya muku ƙasa a matsayin shinhuda alfirasha yan uwa maganar ƙasa shinhuda wannan masala ce wanda da yawa a cikin kawunan mutane kan wasu karatu ko tafsirai da aka yi ta yi kayan wa'azi cewa ƙasa har da bangon duniya wasu na ɗaukan ƙasa a kansu ƙasa kamar abu ne kamar abu ce tabar mashin hude za ka je iyaka a ce ma dutsen kaf har ma cikin takarda a ce dutsen kaf kina wani dutse ne na ƙarshen duniya in duk wannan tatsuniyoyi ne wanda ba sa cikin littattafai na magabata na kwarai wanda kuma sun saba ma haƙiƙanin al'amari yan wa ƙasa an kirayi ƙasashen huda ganin yadda aka ba mu ita da matsayin da ci tayi lakum wallahu ja'alakum arda firasha an ce lamu nisbiya ce mu ne a wajen mu take zaman shinhuda ka sheka da gudu yanda ka so kai abin da kaga dama a cikin ta amma ta lakum mu ne muke take matsayin shinhuda a wajen mu ba dan ba cewa kasa wai kaman tabarma ce kaman abu ne fula a shirye har da bangon duniya don tatsiniya ce duniya ba ta da bango yan wanda zaka gano haka a kusa kanantar mun je a saman duniya mun kama abin kamar su hudu ce misali ka ɗauko misali kiyashi ko ƙarama halitta ka ɗora saman randa ko saman tulu ko wani masaki shin wannan misali kiyashi ka ce mishi randa haka take ko wannan aka ce guga wannan aka ce me aka ce wannan duma ko ƙwariya ka ce me haka take da kwana shi a ganin da ke fula to wannan kanantar mu ce muke ga duniya kamar zaman fula amma hakikanin yan uwa duniya ba ba kamar ace shuhuda mu ne a wajen mu a takeice yan uwa hikimar Allah subhanahu wataala wannan bayan da ne sati da ya gabata duk lokacin da bawa ke san ya san girman Allah ya karanci halittun Allah wannan su ne kiran da Allah yake mana shi yayi kaza shi yayi kaza yau idan ƙara ma sanin girman Allah don bayan da muka yi sati da ya gabata na magana rana magana wata wannan turmamu wannan duniya ta makanta duk inda ka san yanda wannan al'amari dan uwa yake duk wannan halittu yan uwai suna sararin subhanahu abu ne a hilin Allah babu wani abu da ya rike mun ba Allah ba shi ta makanta aya inda Allah yake cewa Allah subhanahu wataala shine ya rike sama da ƙasa kasu gusa daga inda suke wa gano da cewa girman Allah duk wannan girman halittu na Allah kowanne Allah ya mai wuri da yake kuma a yanda al'amarin kyanwa haƙiƙanin al'amari ne ba inda ya wace kunce kullum wallahi bawa idan iya ilimi ko na turanci ne domin wani bayan da nake yi wanda ya karanci wani ilimin ya yi kowa sanin lamarin don da ya wani bai gane abin da ke ni amma da ba ƙaramar aya ba ce ta Allah ba karama abin da gwada ma kudura ta Allah yanda Allah yake tahiyar da wannan kaunukin namu ima duk wannan halittu wai duk girman su Allah ya musu falaki wanda kuma wannan falakin kowa inda yake iya tahiya wanda ta dace da shi kuma ba karamar tahiya ba duk san wani abin jirgi na abin sama tahiya ta huce haka amma abin iya tahiya cikin tsari kowanne da wani shi yan Allah ke ce mana wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم يتي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم يتي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار يتي وكل في فلك يسبحون الله كتب تبا توا دجر مرانا على تنا تهيا إن وتهيا رانا دجر مانتا الله ما تون فلك يسكت أوربيت يا مانتا أوربيت فلك كينا إن وإلى من وانا cewa magabata ka karanta tarihi wallahi kahin bature ya san ilimin astronomy ilimin tarmamu ilimin sararin subhana tuni musulmin harko sun littawai sun gabatar da su kuma irin shiga da aka yi turai irin ta spain da aka shiga daga nan daga nan da yawa suka ɗauki ilimin da na musulmin harko suka ɗauka suka ci gaba da yi musulmin suka bari an ba wani abu sabo suka mana yan uwa cewa rana na tahiya a inda take kuma duk girmanta ita ma dan Allah ce wa kullum fi falakin yasbahu kowanne da rana Allah ce wata ya mai matakayya wanda yake bi kaman zama aka ce na'ura ce ta hanga aka ta satellite ga duniya shi iya zagaye duniya ne mu muna zagaye rana wanda wannan ala alakaca sai da ya koma hatta ada kal urjun al qadim nan ta kaddana munazil kenan wata dama mun karanta a ilimin addini wata iya da masabakaiya ta alaka shi da duniya da rana muke ganin shi irin wurin da Allah mai mu gan shi karemi mu gan shi babba har ya koma dan karemi kayan mai bace duk wannan wani tsari ne yan wa duk wani halittun wallahi kowanne asaran subhanahu yake gaba ɗaya san su ba suke kuma kowane inda yake iya tahiya yanda Allah tsara mashi babu wani kuskure babu wani rai yanda yake haka yake tahiya tun da aka yi shi iya tahiya a wannan wurin da Allah ya shi da ranar da wata da kowa ɗaya cikin musulmi ne mutumin ma Najeriya ne ina ga amince Usman Tofa ko Bashir Tofa wanda ta karata da Abiola ya ni tahiya akan ilimin astronomy ilimin turmamu shi ayya da hali biya ya tahi sarin subhan akai bulagoron cin gaso sama da shi a cikin littafin shi iya bayanin cewa lokacin da suka hau jirgin jigila na sama ya ce mun yi kilo dubu goma da duniyarmu sai kwamanda kin ya ce ku leko ku duniyarku ku ga duniyarku ce maka leko ce ga ta nan gaba ɗayanta da ruwan da itacen da gaba ɗaya tana wulwulawa da san wulwulawa a wani cikin ya kuma wani wulwula a wani wani abu ne na hakika kamar kamar albani mallawo albani ya ce wani abu ne wai magana tahiyar duniya ya ce abu ne na hakikan ilmiya ba wani abu ne na shakka ba a hidda karanta ba kuran ke ce duk wani yan wadu girma gaba daya da sauran kowane allah mai falakin shi wata da nashi rana da nata duniya nata kowane kuma iya tahiya cikin tsari ba abin da rika allace ba abin da rike sama kasa da wani abubuwan allah ne kaɗai rike su allah ce wala in zalata ina amsa ko min ba'adi allah ya ce idau yau inda Allah da yasa ta nun fesantar wani wane ne jazibiya wannan hikimar Allah ce Allah sanya wani abun kowanne aka rike shi aka tsaye da shi yake tahiyya a wurin da Allah ya aje shi kuma tahiyya tsararra wadda babu kuskure a cikinta tun da aka yi shi har yau shi ne wani wata shugaban binciken amurka wata binciken abinci kimiyya take cewa da muna da aƙidar silanatir haka aga duniya kurin aka aga rana haka suka zo kurin can aga wata aga mutane silanatir to wannan haukan na adam haukan al'amuran imani ko kirista ne ta ce yanzu ta ce bayan binciken ci gaban ɗan adam na binciken duniya da aka yi da abin da gani haƙiƙa ta ce ya tabbata ɗayan biyu ko mutum ya yi imani da allah mahalicci ko da hauka ce a ce ba ka da wata dama ko ka zama haukaci ko ka imani kuna akwai Allah mahadicin gaba da kowane komi in wa wallahi wani wani mana idan ya muku wallahi ba wanda zai gano hikima sai wanda ya san abun in wata wani abun an ce sama da don gaba daya Allah ne kun yi rike kanshi cikin kudura ta Allah Allah ya kowanne a inda yake kuma bai gamuwa dan uwan shi kowanne iya tahiya inda aka mai saiti amma dan haka wallahi manzo sai an wannan Allah cancanta haƙƙi gare shi ba shi ne Allah ke kiran magana a nan in wanda ya Allah ke cewa Allah shi sa muku ƙasa a matsayin shinhuda sama rihi kuma ya sabaka muku da ruwa daga sama shi dai Allah da ya yi ku abincinku na rayuwa ba wani aka bada hannunku shi dai shi ya sabakar da ruwa daga sama ya tsirin muku da abincin da za ku ci ku rayu ɗan adam din abin da ci gaba a yau babu wata ƙasa ko mai ilimi inda za ka rayu ɗanar zai iya rayuwa inda fanda inda ba ruwan shi da wani abu na Allah ba ɗan adamcin da yake wadata don ilimin ci gaba da wani abu na shi da ya ƙirgar karan kanshi babu kowanne dole dole ne na Allah zai ci ya sha ci na Allah ya sha na Allah kuma ma Allah shigantaka shi ya ce akwai butulci gama Allah shigantaka yan wacewa duk wannan halittun gaba ɗaya Allah shi ya kan shi kuma ba an wani hikima da babu wani abu ɗaya da Allah ya shi ake rayuwa wanda ya sa a nan wata ƙasa ko horon shi ko amurka ko rasha ko ina ne hikima Allah da abin da ake rayuwa dole har za hannun Allah Allah bai bar ma kowa ba ina ce yau ruwa ya kun biya muku ruwa da kun gama yau he kun biya muku abka muku ruwan kasa ya burbulo ga garin ku he kun biya ku ga hasken rana ku ga wata ku ga turma ai da abin bai wa bai wa hara to Allah kai shi rike kayan shi ruwan shi ne abincin shi ne ba kasa ci gaba da ilimin ta ci gaba yanzu za ta shiga laboratoire a hudu kwaya daya ta dawa ko hatsi ko shinkawa babu duniya hidda kurin a gama a gama a gami Allah zai sun yi a inda kubert kurin bakin na adam kurin su gama gama gama gama da ke laka shi ɗan an shiga ɗaki bincike mai ɗaki bincike shiga ne ake a yi gama gami kuma gami Allah zai shi ne ma har yanzu dai in wani Allah ne bai kuke na Allah ba wani abu na ɗaya na ku da kuke rayuwa wani wanda ke hannunku har yanzu dai a hannun Allah kuke dama shi ya ku cinku da shanku a hannun shi Allah ya ce kenan kanku Allah shi hudu muku da ruwa daga sama kuma ya ba ku abinci ci don haka ku sanya mu Allah kishiya ibnu kathir ke cewa rahimahullah ɗan uwa mahalicin wa'annan halittu gaba daya domin daga domin ba ma gani yace shine wanda cancanta a kadaita da ibada bai dacewa ga bawa ya ba wani haƙin Allah yace idan muka yi wani wani halittun gaba daya Allah ka wani ayoyin dan ya kamar nake bayan satin da ya gabata Allah ya kata hudu rububiyya dan ya kai maganin uluhiyya ka san me kaza me wannan me kaza me kaza yau ce za gama shi da wani halitta wani ba kowa ba kaga akwai zalunci shine Allah ke ce shin mutane ita annabi ka tambaye su duk abin da suka rike abin bauta ba Allah ba ku gwada mini a gwada maka wani abu daya daya wani obje guda halitta guda wanda wani ne yayi ba na Allah ba wannan mai a cikin mutane kalubale ne duk wani kahuri ka bincika duk duniya ba abu daya da ma ko mun karanta shi ko mun karanta shi duk duniya ba wanda ya wani abu nashi ko an zaka shi ko a ina na san laboratory here na Allah ne za a gama a ga menene amma har yau babu wani Allah ta kula Allah ta masa gwada maka a gwada maka wani abu ko ma menene da wani halitta ba Allah ba da haka Allah ke cewa bai dacewa bai dacewa ga bawa a ce ya ma Allah butulci Allah wanda mahalicinka ya baka ci ya baka sha rayuwa a hannun shi mai wannan matsayin ka gama shi da wani abu wani makhaluk da an mika dauka an mika dauka halitta ce ta Allah haka kuma al-muhimmi dai mu gano da cewa ba mu da wani abu mutum ba butulci ba shegantaka ta dabawa ba mu da wani abu illa mu saddaka mu meka wuya Allah ce mi mi na bari mu bari Allah taimake mu